بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سدد جناني وعجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka saba don rana mai kamata yau muna da karatu a cikin wannan littafi mai albarka مشهور للتافي للتافي الحافظ القاضي ياض اليحسبي عليه رحمة الله ولفا من سنة الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للتافي ديك من بياني أكم مرتبوا به لدرجة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da kuma fifikon darajojinsa da khususiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da su da kuma bambancin da ke tsakaninsa da dukkan annabawa ga baki ɗaya faƙan nabi'ina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وسلم رام تاشي فسلنا شاتكوث أبجزئي نفركو وان زي بيانا أبو بوا بداؤكو شيني آه الوفاء شيني شكا الرقور سيدنا رسول الله أبو نبي حسن العهد shine kyautata ko rike amanan zamantakewa ko kuma rashin mantawa da wanda ya ma alkhairi shine kyakkyawan bibiya sai abu na uku silatul rahim ruko da zumunci na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam su zaka ji abun ban mamaki a wannan babin duk da annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki dayansa ma abin ban mamaki ne ko faqad hayyara al-muktaru afkara alami matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimautar da tunanin malamai masu binkice ba wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wasallam fil wafa wa husnul ahdi wa silatul rahim malam yace idan ana maganar dabi'unsa sallallahu alaihi wasallam a bangaren alwafa to ba a taɓa samun wani mutum ba a tarihin duniya mai riko da alkawari wanda yake muhimmanta alkawari da rike amanan alkawari kamar sayyiduna rasulullahi ba taɓa yi ba sai husnul ahadi kyautata bibiya na zamantakewa wanda idan kai masa abu kai ka manta shi bai manta ba sallallahu alaihi wasallam ko da babu kai to abin zai koma kan ƴaƴanka idan ƴaƴankan ba sa nan zai koma kan jikokinka haka yake sallallahu alaihi wasallam kowa dai ya san Usama ibn Zaid matsayin sa gurin sayyidina Rasulullah ko Zaid din ya samu shahada a yakin Mu'ta da aka yi a Balqa amma sai ga Usama ya kwafe matsayin Zaid gurin sayyidina Rasulullah har idan annabi zai yi tafiya ma yana daukan shi akan abun hawa sahau abun hawa tare hadisin hadisin Jabir din nan da aka ruwaito dogon hadisin yakin hajin sa ai da Usama ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Usama ai dan Zaidu ne Zaidun nan shine wanda ya sadaukantar da kansa akan annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyansa na Ta'if idan an jefo duwatsu ana nufin annabin rahama Zaidu ke kare dutsen kar ya shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kuma iyayensa suka zo neman sa da kanin babansa sun ji labarin yana nan a a Makka suka taso da mahaifinsa da kanin babansa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kace mun samu labarin dan mu yana wurinka amma ba bawa bane to mu mun zo ko nawa ne mu baka ka ba mu shi annabi ce ba maganan kuɗi bane ku bari a kira shi idan ya zaɓi zama da ku ku tafi da shi bila iwan ba komai amma in ya zaɓi zama da ni sai dai ku haƙura suka ce ai mun yarda saboda hankali ba zai taɓa yuyuwa ba ya sawwara a ce mahaifinka rabanka da shi shekaru ba ka gan shi ba da ƙanin babanka kana wani wuri sai ga mahaifin da alawa za ka bi ɗabi'i kawai za ka bi mahaifinka ne amma wanda kake gurin san in ba sai na rasulullahi bane zaka iya barin sa ka je wajen mahaifanka amma in annabi ne ba zai yi suka ce ahsanta ai ko malam wa suka ce ai kai daidai za Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kira Zaidu ga Zaidu ga mahaifinsa Harisa ga kanin babansa ga sai na rasulullahi Zaidu ka san wayannan ce ina san su waye wannan ce wannan mahaifina ne wannan ba kanin babana ne to sun zo ne suna son su tafi da kai in ka zaɓi zama da su to ka tafi in kuma kana ganin za mu ci gaba da zama to ka zauna sai ce wallahi ba zan iya barin ka ba ya rasulullah uban yace zaidu ni ne wani ce aina san ka ai yace aina wajadtuhu khairan minkuma wannan wallahi fa mini ku tun kafin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kyawawan halayya to sai annabi ce to jama'a daga yau zaidu ma dana ne ana kiransa Zaidu bin Muhammad sai da Allah ya ce ya ya hana ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum Allah ta kar a ƙara kiransa da sunan sayyidina Rasulullah a kira shi da sunan mahaifinsa saboda manzon Allah ma kana Muhammadun ba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyina Allah ya hana aka fara cewa Zaidu bin ثابت زيد بن حارثة دا زيد بن محمد ake kira sai da Allah ya haɗa to sai zamo zaidun nan ya zamo dallele gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma da ya rasu yayin shahada sai annabi ya maida ɗansa a makofinsa wannan alwafa ne na banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai husnul ahadi kuma wato rike alƙawari da silatul rahim zamu kanta hadisin muji ci haddathana al-qadi abu amir muhammad ibn isma'il bi qira'ati alayhi mun sama hadisin daga al-qadi abu amir shine muhammad ibn isma'il bi qira'ati alayhi kaji ko da karatun da nayi a wurin sa ka'idan malaman hadisi sun ce al-qira'atu ala shaykh min ihda awjihi ruwaya daya daga cikin fuskokin ruwayan hadisi ne duk da malamai sun yi sabani أيهما أفضل القراءة على الشيخ أو السماع من الشيخ ككرن تلتاجي أقول ما لم يشيني يفي كوكما أأكا سورارا ما لم ينا بياني سكتيتو القراءة على الشيخ أفضل والسماع من الشيخ أكمل أفضل ككرن تامال من ناجي أما ما في كمالا شيني كسوراري ما لم ينا بياني yana a cikin tafin taqiqul fusul fil usul za a samu wannan bayanin da malamai suke to bi qira'ati alayhi qala haddathana abu bakr muhammad ibn muhammad malamin sa na biyu kenan shine abu bakr muhammad ibn muhammad qala haddathana abu ishaq al habban shine malamin sa na uku qala haddathana abu muhammad bin haj shine malamin sa na hudu qala haddathana ibn al arabi malamin sa na biyar kenan qala haddathana abu daud da nufin Abu Dawud mai sunan Abi Dawud kenan shi ake nufi qala haddathana Muhammad bin Yahya Muhammad bin Yahya ya zantar da mu hadisi shi wannan Muhammad bin Yahya babban malami ne daga cikin malamansa Abdurrahman bin Mahdi shine malamin sa Abdurrahman bin Mahdi kuma al-Madani Imam Malik ne so malamai sun ce saboda yawan ɗalibansa in yana karantar da hadisi akan samu tawada dubu shi kadai yana magana ana rubutawa dubu har yakan hausa man bishiya ma saboda jama'a sun yawa ya raka ce haddasana wani haddasana qala rasulullah saboda yawan dalibansa amma almajirin imam malik ne ba abdurrahman bin mahdi sai kuma abdurrazzaq ma abucin musannaf shi ma malamin wannan muhammad bin yahya ne to shi kuma dalibansa imam al-bukhari dalibinsa ka san baka bukata ga girman wannan malamin imam al-bukhari dalibinsa ne da kuma imam tirmizi abu dawud nasa'i ibnu majah duk waɗannan manyan a'immal arba'an nan dukansu ɗaliban wannan malamin ne Muhammad bin Yahya ma'ana kenan ya karatu a gurin manya kuma ya kyankyashe manyan malamai ya ishe shi dai Bukhari ma ɗalibin sa ne kama zaka samu Bukhari bai cika faɗan sunansa ba saboda abin da ya gudana tsakanin su na malamai dai Allahu rahimallahu aljami ala haddathana Muhammad bin Sinani shine malamin sa na gaba shi ma malamin Bukhari ne qala haddathana Ibrahim bin Tahman shine malamin sa na gaba shi Ibrahim bin Bahman shine Abu Sa'id al-Khurasani shi kuma yayi karatu a wurin Simaku bin Harbin ne da Sabit al-Bunani sune malamansa shi kuma daga cikin dalibansa akwai Yahya bin Ma'in ma abucin littafin tarihi Ruwas wanda yake abokin Imam Ahmad bin Hanbal ne sannan kuma duk a'imman nan guda shida Bukhari Muslim Tirmizi Nasa'i kun ce Tirmidhi Abu Dawud da tukunna Nasa'i Ibn Majah duk waɗannan malaman shidan nan masu sittu siyayin dukan su daliban sa ne sun durkusa a gaban sa shi wannan Ibrahim bin Bahman sun dauke karatu a wurin sa Imam Ahmad bin Hanbal ya wassaka shi ya ce amintacce ne in ya faɗi hadisi a karba sai Abu Hatim Razi shi ma ya wassaka shi ya ce malami ne in ya rawaita hadisi a karba in ya faɗa to amma duk da haka iya da ra'ayin murji'anci al'irja mun san kuma murji'a fahimta ne daga cikin alfiraku al-mubtadi'a ne a gurin malami masu cewa al'imanu shi qaulun bil lisani ne sai tasdiqun bil qalbi iyaka nan suka tsaya ba amalu bil jawari kuma sana a aqidan su al-imanu la yazid wa la yanqus so wannan wannan firqan ta saba ma ahlus sunna wal jamaa amma duk da haka ga shi ra'ayin murji'anci ne amma duk malaman hadisin duniyan zamanin sa daliban sa ga hadisin sana Abu Bukhari ba iyaka duk da murji'ancin kala biyu ne akwai karramiya wani fat ne na murjina murji'awa akwai kuma fuqahaul murji'a kaman dai Imam Tahawi da yayi bayanin su kowanne fillah fillah ne Allah ya masa rahma an budayl ya karba daga budayl shine budayl bin maisar al-uqayli yake nufi kenan shi ma wani kasir gumin malami ne a shi yayi karatunsa ne a gurin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda daga cikin dalibansa shine Shu'bah bin Hajjaj dalibinsa ne sai Hammad bin Zaid in an ce Shu'ba la hawla wala quwwata illa billah a ilimin hadisi sun ce al-ulama al-ulama shu'batun min shu'ba malaman hadisi kabdin su ba su wuce digo ɗaya ba a kogin shu'ba to dalibin Budayl ibn Ibn Maisar al-Uqayli suna ta laula shu'ba la da al-hadith fil Iraq batin shu'ba ba da arasa ilimin hadisi a Iraq gaba dayanta so shu'ba ne da abun mamaki malamin sa shine Qatada ya kato a wurin Qatada ya ce yayi kai komo a gurin Qatada sau 500 sau 500 ikhtalaftu ala Qatada 500 marra kama hasaltu illa ala 100 hadisi nayi kai komo ba fa daga nan zuwa ba kawo bane a'a tafiya ce tafiyayya amma nayi sawu 500 wajen malam tafiya 500 nan hadisi 100 kadai na samu hadisi 100 shu'ban nan duk in ya faɗi hadisi idan zai maimaita hadisin bayan shekara 30 ba zai ba zai canza lafazin hadisin ba kaman qadiyyan nan da wata rana ya faɗi wani hadisi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yata za'farur rajul ya karantar da wannan hadisin a makaranta sai bayan shekaru sai dalibin da yake dauki hadisi a wurin Shu'ba sai yaje yana halka yana koyar da karatu yana cewa haddathana fulanun qala haddathana fulanun qala haddathana Shu'ba ya faɗi malamin sa yana karasa sai ce na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata an za'afaran an za'afaran ya faɗa Shu'ba ya ce mana ina ka san wannan karatun sai ce a ai kai yau ka ga mana hadisi ce a ni ban ga maka haka ni na ce maka ne na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yataza'afaru an yataza'afaru ar-rajul kai kuma ka ce naha an za'afarat ni ba haka na faɗa maka ba kaga wannan me dabdu sadrin kenan to babban malami ne kware to almajirin budilu ne bin maisar al-uqaili da kuma hammadu bin zaid dukan su dai daliban sa ne wannan babban malami an abdul karim bin abdullah bin shaqiq shine malamin sa an abihi an abdullah bin abi al-hamsa radiyallahu anhu qala ga hadisin nan بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيء قبل أن يبعث وبقي له بقية فوأت أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئته فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك أو كما قال رسول الله wannan hadisin akwai abin lura kwarai a cikinsa shi wannan abin hamsa yana cewa baya atun nabiya sallallahu alaihi wasallam bi bai'in kamar mun kulla ciniki ni da sayyidina rasulullahi qabla an yub'a kafin a bashi annabta fa kafin a bashi risala muka yi ciniki da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa baqiya lahu baqiya sai zama akwai ragowa wani abu sun ce dai baqiyan nan ko dai fi samani aw fil musmani ko dai ragowan kuɗi ne ban cika ba ko kuma ragowan kaya ne bai kai ba tawa'atu an atihi biha fi makani nace ka jira nan zan je in kawo maka zan maimaita kafin a bashi annabta sallallahu alaihi wasallam kafin a bashi risala suka yi ciniki da wani mutum sai mutumin yake cewa to kuɗin bai cika ba ko kuma kayan bai kai ba amma malam jira ni anan zan je in kawo maka ce wanda yau annabi jirani anan fi makanihi yace fa nasitu ina tafiya sai na manta bai tuna da wannan magana ba sai bayan kwana uku ba awa uku ba bayan kwana uku ya tuna a ai mun yi magana da ko Abdul Qasim cewa ya jirani bara in je in gani yana kuma sai sau manzo Allah nan aure na jiransa ka taba jin irin wannan a duniya kwana uku yana saboda ya ce bari in je in zo kwana uku yana jiran wa sai jina rasulullahi sallallahu annabi na jiran sa kwana uku yana zuwa sai ce malam ya fata haba bala la karshe kakata alayya ka wahalar da ni ana hahuna ina nan ina jiran ka munzu salasi tun kwana uku an ta jiranka to ka kalli yanda muke yin alƙawari tsakaninmu yanzu mun mai da alƙawari ma abun wasa kuma Allah ya ce wa aufu bil ahad innal ahda kana mas'ula mun mai da shi abin wasa amma shi sai na rasulullah sallallahu kafin risala kafin annabta ya rike alkawari tsawon kwana uku yana jiran mutum ya je ya dawo mutumin nan ba musulmi bane ko mushriki ne a lokacin amma ya tsaya shin anan kadai manzon Allah mutum ne kamar kowa sallallahu alaihi wasallam ba ne bane to ina son yi magana akan bai'atu din da ya fada bai'atu albai'atu a musulunci ta da ban kaso guda biyar akwai bai'atu na ciniki fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'tum bi bay'tum wallati niki to sai akwai albay'atu alal islam shine karban musulunci sai albay'atu alal jihad akwai bai'a akan jihad sai albay'atu alal hijra bai'a akan hijra na hudu kenan sai na biyar albay'atu alal a'malis salihah ai bai'a akan wasu zikirori ko auradai to wannan kaso na biyar tafarkun bayin Allah salihai sufai dariqun su gaba daya an gina su akan albay'atu ne alal a'malis salihah su malamai sun san bai'a kashi biyar ne bai'a alal islam bai'a alal hijra bai'a alal jihad bai'atu ta ciniki sai albay'atu alal a'malis salihah sadaka tana karkashin bai'atu ne alal a'mali as-salihah to sai ina son yin tsokaci akan wannan wanda ya jira dinnan kwana uku wane ne shi ibnu kasir zai ga mana wai sayyidina rasulullah a cikin littafin sa al-bidaya wa nihaya mujalladi na shida safa na 60 daidai yake cewa daga riwayar sayyidina aisha dakal imra'atun min al-ansar wata mata balansariya ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dakin sayyidina aisha far'at firash rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aba'atan musniya shimfidan da manzo Allah ke kwanciya akan ta aba'a kaman kace riga ce aka rubanya ta biyu ita ce katifar kwanan sai na rasulullahi aba'atan musniya tace yanzu annabin anan yake kwana aka ce eh fantalaqat kai ta tafi gida sai ta aiko da wata katifa hashuha suf ta kote wato auduga katifa mai laushi tace don Allah a shimfida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ake sayyidina rasulullahi ba yana kwanciya a ƙasa shimfidansa zani ne aka rubanya nana Aisha sai ta yi murna Allah ya kara mata da tace na sa ta a daki na sai ga manzon Allah ya shigo sai ga katifa sai ma haba ya Aisha me wannan kuma sai ya rasulullahi inna fulanatul ansariya dakhalat alayya fara'at firashaka ai wance ce balan sariya ta shigo ta ga shimfidanka abin bai mata dadi ba sai ta aiko maka da wannan annabi ke ce mata ruddihi mayar mata da kayanta kimayar subhanallah sayyidina Aisha take cewa ni kuma wallahi bala ma aruddahu sai na kimayarwa saboda kawai naga abin tayi kyau da ɗakin ba wurin yayi kyau sosai kyanta ake manzon Allah nake kwana a wurin sai da ya faɗa sau uku ruddihi kimayar bata mayar ba sai yake ce mata ruddihi ya Aisha fa wallahi law shi'tu la ajara Allahu ma'i jibal adh-dhahab wal fidda Aisha kimayar da wannan katifan bana so wallahi da na so da na ga dama to Allah zai narkar da dutse ya mai da shi gol ya rika bina duk inda nake bi la ajara Allahu ma'i jibal adh-dhahabi wal fidda duwatsu za a narkar da su su kuma gol su koma azurfa ma'i suna bina duk inda na shiga ba na so ne kawai me matsayi a wurin Allah wani la law shi'tu fa dana su ma'anan hadisin da annabi zai so nan take dutse zai zama mai kenan gol to me wannan mukamin a gurin Allah ya jira wani mutum kwana uku saboda alkawari lallai wa kana inda Allah wajiha fi dinar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka je hadisi nabi ya na a musnad imamu ahmad mujalladi na biyu hadisi na 1323 ko majma'u zawaid na ibnu hajar al-haythami mujalladi na tara. safha na sha bakwai zuwa na sha takwas hadisin da zaka same shi daga sayyidina Anas bin Malik ko Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa wata rana malaika Jibril ya kawo ziyara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama fa nazara ila sama sai fara kallon sama shi Jibril fa iza malikun nazil sai ga malaika yana saukowa ta sama sai yake cewa ya rasulullahi kaga wannan mala'ikan tun da Allah ya halitta shi bai taɓa zuwa ga duniya ba in dai nan ƙasa ne bai taɓa zuwa ba yau ya fara zuwa rayuwarsa duk tana sama ne shi yau ya fara saukowa can sai gashi ya zo ya ce assalamu alaika ya rasulallah ya zo ya gaida sai dinar da ya fara yi kenan gaisuwa sai ya ce arsalani ilaika rabbuka bai ce arsalani ilaika rabbi ba bai isa ya faɗi haka ba dan rasulullahi na zaune a wurin sai ce arsalani ilaika rabbuka yace ya rasulullahi ubangijinka bai ce ubangijin mu ba saboda ya san martabar manzon Allah a gurin Allah arsalani ilaika rabbuka ubangijinka ya aiko ni wurinka ya baka zabi choice zai baka afa malikan ad'aluka afa malikan nabiyyan ad'aluka am abdar rasula Allah ya ce a tambaye ka ya kake so ka rayu a duniya ya Rasulullah annabi mai mulki kake so ka rayu ko annabi dai kai wanda bai mulki ba don Allah ka ji wannan zabi fa aka bashi afa malikan nabiyyan aj'aluka Allah ya ce a tambaye shi kana son ka zamo annabi mai mulki irin Sulaiman ne ko kuma dai ka fi son ka rayu irin haka Ibrahim yana zaune sai ya ce to ni da na san halinka ya rasu ce tawaba ma'a rabbik na san ka kai mai tawazu ne na san ba za ka yi mulki ba sai manzo Allah yake cewa bal abdar rasula ce ba na sha'awar mulki ba na sha'awar duniya haka nake son in rayu yau in wuni da yunwa gobe in rayu in ci abinci to zaman ma ta ashub din zabi aka bashi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya isa Allah ya bashi zabin ya zai rayu a duniya in ba sai na rasulullahi ba wa ya isa a duniya a bashi zaɓin ya za a ɗauki ransa ka yarda ko baka yarda ba sai sai na rasulullah wane ne ya isa gidansa a bada umarnin yanda Allah yake so haka za a yi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama matansa ma Allah ta yayi wannan biyu kulli azwajika ga ya musu in kuntunna turidul hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah yake bada umarni zuwa ga matan wa yake da wannan muqami in ba sai na rasulullahi ba wa yake da matsayi a gurin Allah Allah ya rantse da shekaru sai ba sai na rasulullahi ba la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahum sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to me wannan muqamin me wannan darajar sallallahu alaihi wasallam wanda idan ya taka wani abu a takalminsa ko lema ce abin indi Allah bai so a taka ba za a aiko malaika ne ya masa jibril za a aiko fa takalmin kan nan ka taka wani abu sai ya zo mutum kaman kowa kuma sallallahu to me wannan darajar a wurin Allah shine yayi alƙawari da wani sallallahu alaihi wasallam kwana uku yana jiransa wannan shine alwafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana Anas radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi hadiyatin qala izhabu biha ila bayti fulana fa innaha kanat sadiqatan li khadijata innaha kanat tuhibbu khadija to ga wani karatun shi kuma hadisin da muka na farko yana magana ne akan mai alwafa cika alkawari to wannan za a yi magana akan nana khadija alaiha salam wa radiyallahu anha iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai gushe ba idan an ka masa hadaya na wani abu mai kima to abinda zai ce ina wane yake ina anas yake ina wane dauki wannan abun ba cikin gida za a kai shi ba kai mawance wata mata can za a kai ba wannan wata ce kawar na na Khadija ce me yasa saboda sayyidatina Khadija radiyallahu anha ta yi abin da babu matan da ta yi shi a duniya babu shi domin ta zauna da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da annabi ke buƙatar abin da zai taimaka masa gurin bauta ma Allah tace dukiyanta gaba ɗaya ta manzon Allah ce radiyallahu anha sannan lokacin da sayyidina rasulullahi yana kogon dutse yana ibada ya ga mala'ika rabbi alaihi ya ga mala'ika jibril ya dawo gida a firgice sallallahu alaihi wa sallam gurin wa yazo khadija yana zammiluni zammiluni ko zammilini zammilini me yake faruwa ga yanan ina gani ga yanan ina gani me tai kana ganin sa eh ina ganin sa kana gani eh ta ce dan kwalinta kana gani sai tace yace mata a'a ba na ganin sa tace abshir bi khair wannan mala'ika ne ba shi dan bane ma'ana ta nadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana khadija ko yau kaje maka dan Allah kaje jabalun nur ka je wannan dutsen garu hira akalla idan zaka hau dutsen yanzu sai kai awa daya kana tafiya a yanzu ma to takan dauki abinci daga gidanta sayyidina rasulullahi yana cikin wannan kogon dutsen ta dauki abinci da taka a ƙasa a yanzu sai dai ka hau mota daga makafa zuwa gurin sai dai ka hau mota yanzu to amma ta taka a ƙasa ta dauki abinci ta taka wannan dutsen ba matakala fa ta je har ta kai ta kai wa manzon Allah abinci har wata rana tana tahowa malaka jibril sai ya riga ta sai yake cewa ya rasulullahi la khadija dan tana tafi ta dauko abinci kala kaza a cikin kwana tana rufe da shi idan ta zo wurinka faqra min rabbi assalamu wa minni idan ta zo ka ce don Allah an aiko ne Allah ne ce a zo a gaishe ni ma a hada da gaisuwa ta wacce ta kai Allah ya aiko malaika a gaida ita da wani muqami ta samu wannan da wani martaba ta samu wannan dalili in tasabat ila rasulillahi sallallahu alaihi ta aure sai na rasulullahi ne har ta kai a ayyukan malaika ya gaida ita ba fa wahayi ya kawo ba ya gaida ita sadaka malaika jule sai kita da Allah ni ma a isar da gaisuwa ta tana zuwa sai ce mata khadija malaika jule ga idan ya zo ya ce Allah ya aiko shi yana gaida ke kuma shi ma ya ce a isar da gaisuwa sai ta ce inna Allah huwa salamu ta ce wa ala jibril salam shi ma ina gaida shi wannan ita ce wa ana Khadija sannan sai tana Khadija ita ce wacce Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibril a ga yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana mata bushara amma an gama mata gini a aljanna an mata gini a aljanna Allah ya mata gini hadisin muslim inna Allah yubashiru bi baitin fil janna min dhahabin katangan buluk din ma na gold ne sannan abin da ke ciki dukansa kayan alati ne la nasaba wala sakaba ko hayaniya Allah bai yadda a gidan ba saboda Khadija za ta zauna a gidan iyalin wace ce wannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Aisha tana cewa ni tunda nake a duniya ban taba kishi akan wata mata kamar Khadija ba ni ba ma san ta ba mani kuma zuwa tare da ita ba amma kishin ta ya ishe ni aka ce me da yin tace ai firan manzon Allah kullun dai Khadija in ya zauna dai Khadija aka ce ya rasulullah wai kai kullun khadija wata mata tsohuwa ma hamra'u shadaqaini bakinta ma ba hakura ta rasu ma qad abdalaka allah khairan minha ai allah ya baka wata tafita nabi ce wallahi ma abdalani allah khairan minha yace wallahi har yanzu allah ya bani kaman khadija karau manta fa bazawara ya aure ta fitna ce kuma abdurwa ya aure ta sannan ana maka aka zauna a halin wahala nana Khadija nana Aisha kuma a Madina lokacin arziki ya zo amma duk da haka kullum wa ake faban ambato Khadija Khadija to wannan wafa wannan wafa din ba a taba samun sa a duniya ba in ba gurin sayyidina Rasulullah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yake ta ma Aisha Khadija ki kiyaye ta fa amana da bi yana kafara biyan nasu wa saddaqatni hina kadhaba lin nasu وأعطتني مالها حين هرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها yace ita ce ta fara cewa kai mai gaskiya ne yayin da aka ce duniya ta ce ni ba mai gaskiya bane ita ta fara imani da lokacin da kowa ya kafirce mini ita ta dauki dukiyar ta gaba ɗaya ta bani yayin da kowa ya hana ni sannan ita kadai ce Allah ya dana haifu da ita Allah bai dana haifu da wata mata a duniya ba in ba Khadija ba warzaqani Allah walada wa harramani walada ghayriha tace innaha kanat wa kanat wa kanat yace fadin maqamin na Khadija saboda ka duk mumini idan na kware ne zai so Khadija ana son ta ne da son da ake wata ila Rasulullahi to duk mumini idan na kware ne zai so zuriyar na na Khadija har abada har tashin duniya in dai jinin Khadija ne ba zai kare ba hum ahlu baiti Rasulullahi wani malami yana cewa li ahli albayti fakhrun la yazulu wa izzun la tuhitu bihi alqulu kafakum ya bani zahra'i fakhran idza ma qila jaddukum ar-rasul abukum farisul hayda ali wa ummukum al-mudahharatu al-batul ita ce mahaifiyarsu wato mahaifiyar nana fatima alaiha salam ita ce wa sai tana khadija to idan an kawo abu mai martaba mai kima annabi zai ce a kai mawanci mecece wancan sai annabi ce a ai kawar kaji da ce kai akai mata kawata ce ba to da ita ce take rayuwa me za a yi mata Allah ka dai sai innaha kanat tuhibbu khadija ko kuma a ce ai tana son khadija ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga hadaya akai ma wanki saboda tana son nana khadija wa an aisha radiyallahu anha qalat ma girtu ala mar'atin ma girtu ala khadija lima kuntu asma'uhu yazkuruha وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها غاوا hadisin da muka kawo dazu inji sai tana sha tana cewa wallahi ban taba kishi akan wata mace ba a cikin matan manzon Allah ba sallallahu alaihi irin na Khadija tace dalili kawai saboda kullum firar manzon Allah in an tashi dai Khadija zamanin Khadija an yi kaza lokacin Khadija an yi kaza ka san kuma mata yanda suke da ba misalin sa kaman kai ni da kai ne Ka da wata mata sai a ce misali ta rasu daga baya sai kai aure sai ka sa hoton wannan matan a ɗakin ka yaya hoton zai zauna kuwa an ga zai zauna a ɗakin ta kuwa ka sa aka yi hoton aka yi mai abin nan fahim mai kyau ka aje a ɗakin matan kan nan da ka auro yanzu amma hoton tsohuwar matan ne ba ai baka nemi a zauna lafiya ba ko ko kuma duk in ka zauna sai ka ce ka akbar duniya labari Allah ji kan wanci to za ka kwana kai kaɗai ku a gidan nan insha Allah ko sai ta ce to tafi wajen wannan ko ka tafi wajen tantin ko tunda Allah ya kan wance to tafi wajen ta kawai to wannan gira Imam Tsabari yana cewa gira halitta ce na mata to sai tuna Aisha ta yi boyewa ta boye har ta ce kai ya rasulullah abin nan ba yayi yawa wai ba wata mata a duniya ne sai khadija sai ce eh innaha kanat wa kanat ranar khadija Allah ya kara mata yarda to dan Allah ka auna ta taba samun irin wannan tace ba wai a bada hadaya ba tace abin ya wuce nan wa in kana la yadhbahu shad tace kai wallahi rasulullah yakan yanka akuya a gidan nan a yanka akuya a fede ta a datsa a kasa namanta me za a yi fa yuhdiha ila khalailiha nama idan an kasa shi fa yanda matan gida suka dauka haka za a aika wa kawayen khadija ƙawayenta ne kawai suka cancanci wannan karamcin ashe ya kamata mu san kiman sayyidina Khadija a gurin wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana kiran wannan me husnul ahad wastabad alaihi ukhtuha fartaha ilaiha aw fartaha laha a wani hadisin sayyidina Rasulullahi yana cikin gida sai Halatu bint Khuwailid kawar Khadija yar uwar Khadija ce sai ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi assalamu alaikum ta nemi ta yi sallama sai zama muryanta ya yi kama da muryan khadija annabi na cikin gida ba tare da iyalinsa ake wannan sallaman annabi sai da ya zabura muryan ya ji ya yi kama da muryan sitna khadija a wani ruwayan farta halaha annabi da gimur mushi yana sakin fuska a wani ruwayan farta'a sai da ya zabura yace Allahumma innaha halatu ukhdu khadija Allah ga halatun ta bai gidanmu Allah yar uwar khadija wannan matan fa anwar khadija ce ya Allah wannan fa yar uwar na na khadija ce ya ya kiman take a wurin sayyidina rasulullahi awwala sallallahu alaihi wasallam ana kiran wannan husnul ahadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala alayhi imra'atun fahashsha laha wa ahsana su'ala anha falamma kharajat قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان wannan hadisin shi kuma an samu hadisin nan Imam al-Baihaqi ya kawo dalailun nubuwa yace wata rana wata mata tsohuwa ta shigo gidan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana shigowa ga manzon Allah ya tashi ya gyara zama ya fuskance ta ya ce wance asar su'al dama kina nan ina kaza ya kaza ya kaza yayi ta magana da ita ne tambayan ta sai na tashi tana kallon me yake faruwa wannan tsohuwar ta zo kai an kyale mu an ji ana kallon ta ta magana da ita matan sai ta fita ta ce ya rasulullah wannan wata mata ce kake ta tambayan ta kana ta tambaya ya kaza ya kaza ya kaza kuma a cikin gidan nan fa wace ce wannan ya rasulullah sai annabi ce a a baki san ta ba wannan ai lokacin Khadija ba ta kasa biyu kullun tana gidan nan innaha kanat ta'tina ayyama Khadija ai lokacin Khadija kullun tana gidan nan shi yasa dole nake taimaka wannan tambayoyin haka wa inna husnal ahdi lil iman kuma ai rike amana rike alƙawari alaman imani ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam to yawwana masu nufin ƙara aure to ga karatu daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kada fa a yi amarya fa a manta da uwar gida kada a kakarkace gurin karatu ina gurup din uwar gida ne ba a ina tare ina bayani akan sai na rasulullahi kar a ce ai wannan zamanin ta ne yanzu saboda idan nan za a yi miya da nama ne can kuma kai a yi miyan ba kuma ba ta ce ai wancan uwar maman su wanta ce saboda ita ne ita ce amarya rasulullahi ba haka yake ba khadija ta rasu ba ta duniya amma za a yanka nama a kai makawayenta to da ita ce me za a kai mata sai dai raƙuma za a kai mata aiko Allah ya kara mata wannan shine husnul ahadi min al-iman wannan hadisin Imam ya zo a cikin Jami'u Saghir kuma Imam Hakim ya kawo a cikin Musnad nashi daga riwayan Sayyidina Aisha Allah ya kara mata yarda wannan shine husnul ahadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji al-wafa mun ji husnul ahadi nashi to sai kuma za mu koma akan ɓangaren silatun rahim nashi ɓangaren zumunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu je silatun rahim nashi a wannan husnul ahad din ana koyar da mu duk mutumin da ya kyautata maka wata rana karka manta da shi idan ya rasu kar ka manta da ƴaƴansa muna buƙatuwan karatun nan yanzu kware matuƙa wallahi zaka samu mutum da misali kamar magabatan mu wasu malaman da wasu masu kuɗin wallahi sun gina wa'insu sun ja su a jiki sun ba su jari sun koya musu sana'a su wa'annan da suka gina sun zama manya sun yi arziki shi wancan din kuma ya zama mufallas bai da komai yanzu amma wa'ancan sun kasa ɗaura mai arzikinsa sun kasa janyo ƴaƴansa sun kasa janyo ƴaƴansa dan su ɗora su a sana'a sun manta da abin da wancan yi wani mutum a Sudan ɗan kasuwa ne al'adansa mutum ne mai aikin alkhairi shi yana taimakon mutane in ka zo wurinsa sai ya taimake ka yau da gobe shi a nan kasuwa sai bawan Allah ne ya talauci jarin ya kare ya daina zuwa ma kasuwa gaba daya ya tare a gida ya da ƴaƴa wajen guda hudu yan mata za a yi auren su an sa rana amma ko kujera ɗaya ba a saya ba ga bikin ya zo da ƙyar ake ci kuma ya kasa fitowa ya je ya gaya wa abokan mu'amalansa sai ya zama inda ke kasuwancin ma duk yaransa ne a wurin ba wata rana kawai sai wani bawan Allah sai ya biyo ta garin sai ga wani mutum na tafiya cikin tsuma sai ce kai wancan kamar Haji fulan Alhaji wane kai Alhaji wane kuma Alhaji a ganshi haka kuma sai ya matsa kusa da shi kawai sai ya ga shine yace Alhaji sai ce yawai kuke na'am bi yarami babu duki yace lafiya ce lafiya kalau yace shigo mota sai kashi har gida ya karasa da shi gida yana shigowa gidan yaga kallon gidan kai sai fara hawaye wannan mutum yace alaji kai ne haka dama sai wallahi to kaga shanin rayuwa ne yace amma ba ai maka halacci ba sai ce abba kuma ni nayi dan Allah ne nayi dan Allah ne sai sai matan ta ji ana magana da bako sai ta zo ta ce don Allah ku taimake shi ‘ya'yansa hudu yanzu za a yi aurensu wallahi ko kujera da bai saya ba wannan damuwar ita ce take damar sai tun daga yayin da ma damuwa ce ta fitar da shi ce to da Allah ku bar wannan magana da ya tashi kawai sai je kasuwa ya tara mutane yace kun san Alhaji wani kuwa eh mun san shi kaza da kun san da yake ciki mun dai daga nan shi nace ma ba ku da kirki wallahi ai kun ji kun ji kun ji Alhaji wani yace to ina son yanzu ai gudunmuwa na kayan daki wallahi sai da aka tirela daya annan take a kasuwa tsakanin kujeru da kayan daki da komai wannan faso mun tabi ne yace ai ku turbushin yanzu nan take aka hada wannan sai ga tirela hakofa gida an kawo kayan dakin wayannan matan guda me yasa saboda al-isanu la tujazihi bin nisyan duk wanda ya kyautata maka wata rana kar ka manta da alkhairin da ya maka to wannan karatun yanzu yayi nauyi a wannan zamanin wallahi duk wanda ka janyo shi in yayi gaba shi kenan sai ya tura ka rana sai ya ciye inuwa haka ake in ka janyo mutum yanzu ka nuna kasa shi a shagon ka kokarin yake ya gano sirrin kasuwancin naka kana nan kuna tare a kasuwa shi ya bude wani account ta gefe baka sani ba Allah ya gyara mu so muna buƙatuwar mu karanta tarihin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah wa wasafahu ba'dhum fa qala kana yasilu zawi rahimihi min ghairi an yu'assirahum ala man huwa afdalu minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyan ƴan uwansa na kusa kana ya kasance yasilu zawi rahimihi ƴan uwansa na jini yana yi musu alkhairi shine yasilu yana mika kyauta da kyautatawa zuwa gare su min ghairi an yu'assirahum ala man huwa afdalu minhum amma hakan baya sa ya fifita ɗan uwansa akan sauran sahabbai sallallahu alaihi wasallam anan kuma kaga ƴan uwansa na jiki sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu alkhairi misali akwai sayyidatina halimatu sa'diya ta kawo mai ziyara sallallahu alaihi wasallam wata rana da ta kawo mai ziyara ta shigo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai na rasulullahi na zaune akan shimfiɗa da ya ga halimatu sa'diya ta zo sai ya cire rigan jikinsa sai ya shimfiɗa ce zauna a nan gurin ta zauna akan shimfik ta zauna akan rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan menene tukuna muwasala ne ko muqaba'a ne wannan muwasala husnul ahdi sannan ya tattara mata alkhairai sai da aka yi kayayyaki masu yawa aka ba wannan baiwa Allah halimatu sa'adiyya to mafi girman karatu shine Fatimatu bintu Asad yar uwar sayyidina ali lokacin da ta rasu sai na rasulullahi mun sani lokacin da ya ya mahaifinsa ya bar duniya yana cikin ya ida ya da shekara shida mahaifinsa ta rasu sai ya dawo a hannun kakansa abdul muttalib abdul muttalib ya rike shi rikewa ba na wasa ba yana rike shi yana rungume shi a jikinsa ba da Abu Talib ya ga alamun zai bar duniya sai ya wasiyawa a Abu Talib cewa ko da bar duniya kaga wannan ka rike shi riko ba na wasa ba yana cewa usi aba talibin ba'di bi rahimin muhammadin wa huwa bainan nas mahmudu ko muhammadin wa huwa bainan nas mahmud fa zar alayhi shirar al-khalq kullihim wal asina fa inna khayra mahsud Abu Talib ya rike sai na rasulullahi kun san me yace Abu Abu Talib me yayi sai ce Fatima binti Asadin Fatima wannan dana ne dan yaya na ne uwa dai uba daya ina bukatan ki mai da shi tamkar danki duk abin da danki yake bukata ki masa tace ikon Allah mai gida ni zaka ce in kula da Muhammad ai ban bukatan wannan ai dana ne ai yanda kake tanan danka ne ai ni ma dana ne ai ga yanda muke da shi ni ma to sai ta zamo kafin ta yi wa kowa wanka sai ta yi wa rasulullahi sun ta ‘ya'yanta idan abinci ne shi take fara ba kyautatawa ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da ta rasu da ta rasu aka yi mata wanka aka sa ta cikin likafani za a je makabarta ana tona kabarin annabi yana gefe yana zaune da aka je wajen haka ya ko wannan karamar nan annabi ce ku bani da hannunsa ne albarka shi ya tona ranar da hannunsa ya shiga yana ɗibo ƙasan ƙabarin da hannunsa na fito da ita waje yana ɗibowa yana zuba sai da ya gama gyarawa an ɗauko za a shiga da ce a ku dakata sai da ya shiga ya kwanta cikin wurin tukunna ya shiga ya kwanta a wurin tukunna ya jima tukunna da Allah me ake so gurin ya samu ba ka bukata a gaya maka ko tun da ya kwanta a wurin ya shiga ya kwanta a wurin sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta sai ya fito sai ce rahimaki Allahu ummi ba'da ummi rahimaki Allahu ummi ba'da ummi Allah ya ji kanki ke ce uwata bayan mahaifiyata sannan yace Allahumma sai da wata addu'a mai ban mamaki al yace dan albarkatin annabawa Allah dan martaba ta Allah kai mata gafara wannan mata me dalili tare ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya girma to da Allah da ni da kai da sauran yan uwa ya mu'amalanka da yanda aka aka yayi kai inda ka taba zama ka taba zama gidan abokinka kuna kanana ko ka tare a gidan kake cin abinci yanzu yaya tsakaninka da gidan kana bibiyan gidan ko ka manta da su in ka manta da su to baka da halin sai da rasulullahi ko ga abinda sai na wannan fata ba duniya ne fa sai da ya kwanta a kabarinta kaga wannan sunansa ne husnul ahadi kyautata rike amana da alƙawari ko da mutum ya bar duniya sannan ya dauki sayyidina ali mai shi tamkar ɗansa sai na rasulullahi ya aura masa Fatimatu Zahra alaiha salam ita ce matarsa don me ya bashi ita saboda bai manta da abin da mahaifiyarsa ta masa ba sallallahu alaihi wasallam lalle muna bukatuwa zuwa ga tarihin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan wa lokacin sallah zamu tsaya anan insha Allah zamu tashi akan wa qala sallallahu alaihi inna ala abi fulani Allah ya kara mana soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah na'am yakan tambaye shi na'am yawa na'am na'am to da ba wai sashi magana da ba wai kashi yi magana ba shi ba ruwan shi a cikin wannan to 'yan uwa addinin musulunci ya shimfaɗa komai a bayyane bai yadda a yi majuhuliya ba sai na rasulullah ya ce idan za ka sa mutum aiki ka faɗa masa kuɗinsa da za ka ba shi tun yana kan aiki ka gaya masa nawa za ka ba shi don ya san cewa ina aikin naira dubu biyar ne ko ina aikin naira dubu goma ne ko ina aikin naira dubu uku ne amma ba a yadda mutum ya yi aiki ba a shirya ba ba a yadda ba ana kira wannan almajhuliya shari'a ba ta yadda ba ka yi min wannan aikin misali ka kwashe min wannan tifan yashin zan baka naira dubu uku yace ya alaji yi ko yi ba a kara mu kai dai ka kwashe zan kara maka amma zan baka dubu uku sai ce to shikenan ka gana ya san nawa akwai dubu nawa dubu uku to nan idan ya gama ka bashi dubu goma ma ba laifi saboda ya san dai an faɗi wani abu amma yanzu yana aiki bai san nawa zaka bashi ba yana aiki ne yana tan to ni aikin nan ko dubu nawa zan samu ko nawa zan samu dole sai yayi ta wannan tunanin ko to ana sai samu natsuwa sannan abu na biyu musulunci ya ce idan ka yi wa idan ka ɗauki mutum aikin ƙarfi aikin ƙwadago to ka ba shi ladansa tun kafin guminsa ya bushe a aqul ajira ajrahu qabla an yajfa arqu sa mutum ne aikin ƙarfi ka ki biyansa yana kwanje mun din ibada mutum gaba ɗaya ta yana ba ta ladan mutum gaba ɗaya to don haka idan za a yi aiki nawa za a yi kar a ce ai Allah ba zai gagara ba zai fa gagara zai gagara ko ya biya ka ƙasa da abin da ya dace kaga an cuce ka kenan ko ko kuma ya ji nauyin cewa to ai ka cika min ido nayi ne in baka dubu uku ne amma tun da ka ce ba kuma zai gagara ba dole sai na wani dubu biyar wa aka cuta kuma nan ni la darara wala bira to amma dai shi dan yanzu wancan ya dan ya zama yayi katsalan dangaciya bai kamata ba ba ruwan shi a wannan harkar abin da ya mai daidai ya kai shi da mutum ya zama dan saddu an sabilillah yana sai ya toshe bai hanyar abinci ko amin ya Allah to Allah ya gajar da mu gaskiya yau abinda muka karanta dai Allah ba mu ladansa wannan muke kuskure Allah ya fi mana